الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa yau muna lahadi 22 ga watan biyar hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da 24 ga watan sha ɗaya miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta 2024 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma na mako-mako da muke gabatarwa wato a satin da ya gabata mun tsaya wato daga aya ta 113 zuwa aya ta 114 sai lokaci ya muna halinsa a cikin suratu tauba a shafi na 205 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi kan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya malam Allah ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرع منه إن إبراهيم لأواه حليم
na'am kamar yadda muka sani cewa muna gabatar da bayanai da suka shafi zakka matsaloli na zamani a satin da ya gabata mun shigo cikin bayanin zakka na zakatu sanadiq al-istismariya al-istismariya yadda ake fitar da zakka na asusu na haɓaka arziki wannan ya kawo wannan ya kawo a yi kasuwanci ya ake fitar da zakka ko ba haka ba mun tattauna akan wannan cewa idan kuɗi da aka kawo idan dukiya wanda aka kawo za a saka ta ne wajen eh, sana'a ta ƙere-ƙere kinan wannan yana da alaƙa da zakka ta kaya ta kamfani za a maida ta ne zakka ta kamfani idan kuma kasuwanci ne za a yi to kenan kuma shi kasuwanci ya gane a sai wani abu a sayar ba kerawa za a yi ba an gane ko muka yi zancen cewa wasu sun ɗauki cewa shi a haɗa kuɗi don saboda a je a yi kasuwanci da su waɗansu malamai sun ɗauke shi matsayin mudaraba to ita mudaraban nan shine daga darbuna na ad-darbu bis-sahmi kowa za a bashi nashi da kowa wancan mudaraba na a bugi juna ba so don haka sai malamai suka yi ittifaki cewa dukiya ta mudaraba asilinta da kuma ribarta kai wanda an mai dukiya idan aka kawo maka dukiyarka da riba zakka tana kanwa tana kanka an gane ko to sai aka yi saɓani shin ribar shi wanda ya je ya yi kasuwanci sai aka ba shi tashi dukiya to zakakkan wata ce tunda asalin dukiyar taka ce shin kai za ka fitar da zakka ko shi waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa shi wanda aka ba dukiyarsa tunda yanzu ta shiga hannun shi kenan shi ne fitar mata da zakka ko ba ka nan bane wasu ka ce a'a tun da asalin dukiyar na mai dukiyar ne da dukiyar shi ne aka juya to zakka tana kan shi ba ta kan shi wancan wanda ya je ya kasuwanci da zakka waɗansu malamai sun ce a'a babu ma wata zakka tun da shi mai dukiya ya ɗauki dukiya ya ba wanda ya je ya yi aiki ya ba shi tana matsayin hannun shi shi kuma talaka ne yanzu ne ya mallaki dukiya don haka babu zakka a kan shi ban sani ko mun fahimta ba to amma dai malamai suke cewa zance mafi inganci zakka tana kan shi wanda an gane ko ya je ya yi aiki aka ba shi dukiya ta zama mallaka shi amma zakka tana zaman tuwa wajibi a kan shi daga lokacin da ya cancanci rabonsa ma'ana idan an ce ya cancanci rabonsa a yau an gane ko to kenan za a lissafa mishi idan shekara ta gewayo shi da fitar da zakka bai yiwuwa a ce wani shi ne da fitar ma wani zakka tun da dukiyar tashi ce daga lokacin da aka ce tashi ce kuma zakka tana akan shi ina fata an fahimce ni sai kuma malamai suka ce to in an ɗauke ta kuma a matsayin wakala ne ma'ana kamar su waɗannan asusun da ake yi na kasuwanci matsayin wakala su ba mudaraba ma'ana an wakiltar da su ne akan dukiyar al'umma su yi kasuwanci da ita to yanzu nan zakkar akan wata ce a'a har yanzu dai za mu dawo zuwa ga ka'ida su waɗanda adda dukiya zakkar su tana kansu shi ko wannan asusun dukiyar da ya tara tunda a matsayin jari ne abinda ya mallaka shi ma zakkar tana kan shi tunda bai yiwa a ce a'a ba za su fitar da zakka ba ban sani ko mun fahimta ba to amma sai malamai suka yi sabani wato cancantar dukiya akwai lokacin da za ka cancanci dukiya mu'ajjalan da ainun da gaugawa akwai mu'ajjalan da jinkiri ina fata ana fahimta ta ma'ana yanzu misali idan aka ce za a je a yi kasuwanci na ɗauke ka je ka siyo kaya ka kawo to na wakilta ka amma zan baka miliyan goma to wani lokaci ne shine mu'ajjal sai mun baka miliyan goma ka rike ka je ka sayo mishi kaya to ai wannan dukiyar miliyan goma da kan mallaka mu'ajjal ne taka ce to kaga lissafin ta daga ranar da aka baka ita daga wannan lokaci idan shekara za ta gewayo tana nan matsayin dukiyar da za ta fitar ma zakka ba za a ce sai ka je ba ka sayo kaya ka kawo an lissafa an kare kun yi wato an saki hannun juna to daga wannan ranar za a ce dukiyar ka cancanci ta a'a tun daga nan da yaran da ya baka ita tun daga wannan ta zama dukiyar ka ban sani ko mun fahimta ba ina fata an fahimci shi yasa sai malamai suka yi sabani shin wai dukiyar tana zaman towa taka ala qabdiha daga lokacin da ka karbe ta ko ko a'a ala al-aqdi za a kalli ranar da ranar da kun kai alƙawari da mutum tun da ranar da karɓar dukiya daban ranar da kun kai sarin ta kan takarda daban to sai malamai suka yi saɓani amma zan ce mafi inganci daga ranar da kun kai sarin da kai da shi dukiya matsayin taka take don ko da ba a baka ba alƙawari ne tsakanin ka da kai da shi kuma matsayin dukiyar ka take ban sani ko mun fahimta ba wannan shi ne abinda malamai suka ce suka ce kuma idan aka yi saɓani an gane ko inda malamai suka yi saɓani shine in aka kulla alƙawari ba a sanya rana ba yaushe zan baka dukiya ba a yi magana ba wace rana zan baka dukiyarka in an yi aiki ba a sanya rana ba to nan ne an kai sabani shi yasa shin wani lokaci ne mutum ya cancanci dukiyar da za a bashi idan aka dauke shi a matsayin mai aiki akan ta suka ce a yakunu bil aqdi shin daga ranar da aka yi signing an bin qida'i muddatil ijara ko ko sai ranar da wannan jingar da aka yi da shi na aiki ta kare wastifa'il manfa'a kuma ya je ya karɓo shi kenan shi ne aka yi saɓani kan shi amma dai zance mafi inganci daga ranar da aka yi alkawali da kai ga abin da zan baka wannan dukiyar matsayin taka take kenan daga lokacin da wannan ranar ta dawo dukiyar in ta kai fitar da zakka za a fitar mata da zakka ina fata an fahimci to idan kuma aka riga aka yanke rana shi kenan magana ta ƙare an riga an sani in kuma ba a yanke ba to daga ranar da kun kai alkawari ba ranar da zai baka kuɗi ba daga ranar da kun kai sayanin ya yadda ka yadda za ka fara aiki daga wannan lokaci dukiya abin da an ka faɗa na kai wannan shi ne zance mafi inganci don kawai zo ya yi wayo ya yi ta dubara amma sun kawo na sushi ya ayyu hallazi na amanu awfu bil uqud cika alƙawali kenan tunda an ce za a baka kenan matsayin taka take sun kawo hadisi wanda yake na Abu Dawuda wanda yake al-muslimuna ala shurutihi an gane ko kuma ya zo da wata siga al-mu'minuna ala shurutihim hadithin yana da ɗan rauni amma idan aka hada hanyoyinsa in an ka bi tsoro kun san hadisi idan yayi rauni ta wata hanya za a bincika a gani in ya zo ta wata hanya a ƙara bincikawa a gani akwai lokacin da turqul hadith ya'dudu ya'dudu ba'daha ba'dan sashin su yana karfafa sashi akwai hadisin da in ya zo ta hanya dubu duka sai a watsar da shi saboda tana yiwa cikin kowane sanadi akwai kaza ko kuma kaza bakin shi na ya ruwaito can shi na can shi na can shi na can shi na to in hanya dubu ne duk abu guda ne ban sani ba mun fahimta ba wallahu ta'ala a'lam to yanzu wannan insha Allah ta'ala nan zamu tsayar da bayani kan zakat as-sunduq al-istithmari sai sati mai zuwa insha Allah mu zo da wata mas'ala kuma daga cikin mas'aloli in Allah ya kaddara muna cikin masu rayuwa mala asaki mai mai ta aya
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة إلا عن موعدة وعدها إياه فلما فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم na'am wannan aya kamar yadda muka faɗa satin da ya gabata aqafina akan ayar da ta gabata ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu wa ma kana istighfaru ibrahima ko ba haka ba kina aqafina akan ta wanda kamar waɗansu suna ganin cewa ya halatta su yi su yi istighfari ga 'yan uwansu da suke mushrikai saboda an ba da labarin annabi ibrahim ya yi mi ya neman ma mahaifin shi gafara a wancan satin mun kawo asar da suke nuna cewa waɗansu daga cikin musulmai da suka yi wannan neman gafara ina fata ana fahimta ta wanda kuma mun kawo asbabun nuzul akan wannan kuma muka tantance su wanda zan ɗan yi tsokaci kaɗan kan waɗannan asbabun nuzul idan asbabun nuzul suka zo to za ka yi ƙoƙari ka yi tasnifinsu ma'ana ka san yadda za ka yi ka karkasa su ka duba da waɗanda suka inganta da waɗanda su inganta ba sannan ma'anoni nawa suke ɗauka sannan shin dukkan su sanadiyar saukar ayar abubuwa ne da dama suka faru ko ko a'a wani shine dalilin saukar ayar wani kuma ma'anarsa tana shiga karkashin abinda wato ayar take karantarwa ban sani ko mun fahimta ba to sai malamai suke cewa kamar yadda muka kawo akwai asbabun nuzul sun kai kusan guda goma sha biyar amma in muka duba ɗaya daga cikinsu sun ce ta sabka ne akan dalilin abu talib baffan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma ita ce riwaya ta jabir bin abdullah an gane riwaya ta sa'id ibn musayyib wannan riwaya ta inganta amma akwai riwaya ta jabir ibn abdullah da riwaya ta amr ibn dinar da riwaya ta ali an gane ko da riwaya ta ma'mar da riwaya ta muhammad bin ka'ab al-qurabi waɗannan riwayoyin duk da yake sun ce kan abu talib ta sauka ba su inganta ba kaga nan bambanci kenan karo na biyu sai waɗanda suka fi cewa wannan aya ta sauka ne akan mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko to akwai hadisi na Abu Huraira cikin sahih Muslim wanda yake nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zai ziyarar kabarin mahaifiyarsa ya nemi ya nemi mata gafara amma ba a bashi ba amma ya nemi ziyarar ta an bashi izini to shi wannan hadisin ingantacce ne amma ba ya sabka bane kan mi ba shine sababin nuzul na saukar wannan ayar ba ban sani ko muna fahimta ba ina fata an fahimci ni amma sauran riwayoyi kamar riwaya ta Abdullah bin Mas'ud da riwaya ta Abdullah bin Abbas an gane ko da riwaya ta atiyya al'aufi waɗanda su ma sun ce kan mahaifiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta sauka amma su ba su inganta ba kenan shi wancan ya inganta amma hada shi da ayar ne bai inganta ba su ko daga asarkin kwata kwata ma ne ba su inganta ba balantana a yi zancen dora su akan aya sai kuma wato riwaya da aka kawo ta Abdullahi ibn Abbas wadda take nuna ta sabka ne kan baban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam dan saboda shi ta sauka kaga wannan riwaya tana da rauni tunda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko da ya rasu mahaifin shi baya da rai ko da aka haife shi mahaifin shi baya da rai to ya zai a ce ayat ta zama to sababin nuzul kaga babu dalili akan wannan sai kuma wanda sun ce ayat ta sabka ne akan waɗansu da suka neman ma ƴan uwansu gafara tunda an ce ma kana lin nabiyyi wallazina amanu kina akwai waɗanda suka daga cikin waɗanda suka yi imani suka neman ma iyayensu da ƴan uwansu gafara riwaya ce ta Abdullahi ibn Abbas ta inganta da riwaya ta Ali ibn Abi Talib an gane ko ita ma ta inganta duk da yake sun yi kokarin da'afa riwaya ta Ali ibn Abi Talib akwai riwaya ta Qatada ita ma ta ce akan waɗansu mutane ne ta sauka amma wannan riwayar bata inganta ba to haka zaka yi sai ka kakkasa su in ka karkasa su sai ya zama toto yanzu wanne ne sababin nuzuli akan aya an gane ko sababin nuzuli akan akan saukar ayar guda biyu za a iya dauka su wadancan ba su inganta ba cewa kan mahaifin manzo mahaifiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne lalle ya inganta hadisin amma kuma bai inganta ba hada shi tsakanin aya kaga sai mu fitar da shi hadisin da yake zance cewa kan mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai inganta bane kaga shi ma sai mu fitar da shi bai zama sababin nuzuli an gane ko to sai mu zo zuwa ga cewa ta sabta kan abu talib wannan ya inganta sai mu zo zuwa ga waɗansu muminai sun neman ma ƴan uwansu gafara shi ma riwaya biyu ce guda ta inganta guda an yi sabani sai da to shi ma wannan ya inganta to kenan ma kana lin nabi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi abu talib walladina amanu da waɗanda suka yi imani su masu yi shikenan ina ina fata an fahimta to amma anan akwai abu guda mai muhimmanci suratul tauba madaniya ce domin ta sabka ne a gazwatu tabuk gazwatu tabuk kuma wace a madina a madina ne ko to shi yasa ma Allah ce ma kana li ahli almadinati wa man hawlahum min al-a'rabi an yatakhallafu an rasulillah to shi kuma mutuwa Abu Talib a Makka ne kafin hijira ne to ya zamu shi yasa sai waɗansu malamai suka tafi cewa yadda za a yi jam'u ibnu hajar al-asqalani an gane ko da shi da wato sau imam a cikin kadiba cikin risala ta abdurrazzaq hussein an gane ko da ibnu hajar al-asqalani da abu ja'far at-tahawi da imam al-wahidi da imam al-alusi sun tafi cewa kan abu talib tasabka amma dalilin ta kan abu talib ne amma ayoyin ba su sabka ba sai a madina kenan an hana shi istighfari ne a Madina domin ya ce zan ci gaba da yi maka istighfari matuƙar ba a hana ni ba to sai halin ya zo a Madina ba a Makka ba sai ta zamanto wato kenan a Madina ta sabka waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a a Makka ne ta sabka su wato ayatun ne makkiya fi suratin madaniya Imam Suyuti da ya zo ma ya rasa yadda zai yi sai ce kai wagga aya ta sabka a Makka kuma ta sake sabka a Madina ina ba ta ukunce amma riwayar da an kayo ta Ali ibn Abi Talib wadda tana cikin tabaqat na Ibn Sa'ad an gane ko wadda take nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala yastaghfir lahu ayyaman wa la yakhruju min baytihi hatta nazala alaihi Jibril alaihi salam bi hadhihi al-ayah wannan riwaya ta tabaqat Ibn Sa'ad tana nuna a Makka da ƴan kwanaki aka saukar da ita malamai suka ce sanadin ta yana da rauni sai zaman to kenan bayyuwa a ce kai tsaye a Makka ta sauka yana yiwa a madina ta sauka aka hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan masu imani su ma sun nema ƴan uwansu gafara to shi yasa matsaloli na ilimi ba sa buƙatar rikici da ta da jijiyar wuya abinda suke buƙata dalili a tsaya kuma inda lillan suka shigo ya za a karkasa su ya za a aza ƙa'idodi na fahimtar mas'ala ta ilimi amma irin rigima za a yi zage-zage za a yi cin mutunci za a yi babu raka za a gane gaskiya Allah ya gane da mu mun gane wannan da kyau ko to Allah ya jimki mu to sai Allah ce wa ma kana istighfaru ibrahima waɗanda suke ganin ai annabi ibrahima ya neman masa babansa gafara bai kasance ba illa an mau'idatin ko ba haka ba sai kawai alƙawali ne an mau'ida to shi an din nan da muke gani wato harafi ne daga cikin huruful jar haka ne ko ba haka ba to amma an ka ce harful jarri shin shi kenan magana ta kare ko ta kare ba a ba ta kare ba dalibin ilimi sai ya hattar huruful jarri suna da ma'anoni daban-daban wato al-ishtirak wajen malaman usulul fiqh al-ishtirak al-waqi' fi al-asma' wal-ishtirak al-waqi' fi al-af'al wal-ishtirak al-waqi' fi al-huruf kalima guda tana iya ɗaukar ma'ana goma ko fiye da haka to in an ka zo wanne ne ake nufi a nan shi sai ka tsaya a tattauna don a fahimta in muka duba cikin littafin al'itƙal in muka duba cikin al'itƙal fi urufin ƙur'an na imamu suyuti da ya zo cikin fi ma'rifati ma'anil adawati allati yahtaju ilayha al-mufassir akwai abubuwan da mai son yin tafsiri yana da buƙatar ya san su to cikin wannan babi zaka duba sai yace an harfu jarri ko ba ka da bani kaga ga shi da aka koya muna harafi ne na jarra amma lahu ma'anin yana da ma'ana ma'anoni bari in ce ma'anoni to ma'anonin nan fa bai bai- bari ka ji abin da yace yace ashharuha ka gani bai ce duka ba sai ce waɗanda suka fi shahara zai kawo maka ya ce almujawaz shi ne ƙetarewa abu ya wuce wani abu shi ne mujawaza ko ka je ce falyahdarin ladina yukharifuna an amrihi ma'ana wa an yujawizuna huwa yabuduna anhu an tana nufin ƙetarewa kenan tana nufin waɗanda suka ƙetare umarnin wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce tsaniha ma'ana ta biyu wadda take ɗauka ya ce albadan madadi wata ku yau mallata da zi nafsun an nafsin shai'a ai badala nafsin shai'a na uku ya ce a ta'alimu tana nufin dalilin wani abu ko ba haka da bane ko sababin wani abu wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin ai bi sababi maw'idatin yace rabi'uha amin wa iyyakum yace kuma ai li ajli maw'ida kaman kuma inda Allah ce wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlika ai li qawlika sai rabi'uha ma'ana ta hudu yace bi ma'ana ala kenan an tana zuwa bi ma'ana ala abinda malaman basra da kufa suka yi sabani anniyaba fil huruf ko ko at-tadmin babi ne mai girma wani malami na kasar ban sani ba ina ganin littafin kasar Dubai aka buga shi ya kai kusan safha 400 kan wanga mas'ala anniyabatu wat-tadmin kai kokari ka same shi sai ka ga yadda yake to sai al- sai Allah ya ce aiki ne ba karami ba yadda muke ɗaukar mas'aloli na ilimi wallahi ba haka suke ba to rabi'uha ne a takaice bi ma'ana ala sai inda Allah ya ce fa inna ma yabkhalu an nafsi wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi an bi ma'ana ala ay wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu ala nafsi khamisuha na bakwai bi ma'ana min tana iya zakkuwa min bi ma'ana min وهو الذي يقبل التوبة عن عباده أي وهو الذي يقبل التوبة من عباده ina fata an fahimce ni yace bi dalili yace ga ma dalili inda Allah ce fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar yace sadisuha na bakwai bi ma'ana ba'da tana iya zakkuwa bi ma'ana ba'd bayan yuharrifuna al-kalima an mawadhihi yace to kenan bi dalili anna fi ayatin ukhra yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhihi ina fata an fahimta la tarkabunna tabaqan an tabaq ay halatan ba'da hala tabaqan ba'da tabaq waɗannan ma'anoni ne Imam Suyuti ya kawo ga sunan to kaga shi yasa wani lokaci ita ala din da wato eh, ita an din tana iya ɗaukan ma'anoni daban-daban ya kamata ɗalibin ilimi a ce ya san su to kaga yanzu in muka fahimci tana ɗaukan ma'anoni ɗaya biyu uku hudu biyar shidda Imam Suyuti ya kawo kuma ba su kaɗai bane shin cikinsu nan wacce ce ake nufi nan an sababiyya ce illa an mau'idatin ai illa bi sababi mau'idatin waɗansu malamai suka ɗauki a'a ita an din nan bi ma'ana ba'adu kenan illa ba'da mau'idatin wa adha iya ibn jarir at-tabari waɗannan duka ya kawo ba'ad kenan waɗansu malamai sun tafi cewa eh, an bi ma'ana ba'adu wa ma kana istighfaru ibrahima istighfarin da annabi Ibrahim bai kasance ba li abihi ga babansa illa an mau'idatin sai saboda wani alkawali wa'adaha iyahu wanda kuma annabi Ibrahim bai masa alkawali anan mafi yawancin tafsirin da muke ji wurin ga guda guda ne amma akwai wata magana duk da take da'ifi ya ce amma akwai ta nan illa an mau'idatin sai don saboda alkawari wa'adaha annabi Ibrahima ya yi gababan shi waɗansu malamai suka ce a'a illa an mau'idatin sai saboda alkawari wa'adaha wanda shi baban annabi Ibrahima ya yi ma annabi Ibrahima cewa zai yi imani kenan sai ya zamanto iyahu ko ya zamanto wa'ada ha'iyahu annabi Ibrahim yayi ma babansa alkawari ko ko wa'ada ha'iyahu baban annabi Ibrahim yayi ma Ibrahim alkawarin cewa zai musulunta to amma in mun ka zo yanzu tunda an samu sabani sai mu komo zuwa ga dalilai dalili yana tabbatar da cewa alkawalin da annabi Ibrahim da yayi babansa bai masa alkawari ba don mi don da ya masa wa'azi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u karshe sai ce araghibun anta an alihati ya ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya qala salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi as-sin tufidu al-istiqbal wa hiya al-maw'ida to kaga dole sai mu ce lalle an faɗi maganganu amma wannan magana ita ce ina fata an fahimta to falan ba ta bayyana lahu lokacin da ya bayyana ga annabi ibrahima ko ba haka ba annahu aduwwul lillah cewa shi baban nashi aduwwul lillah makiyi ne ga Allah an gane ko tabarra'a minhu sai ya barra daga gare shi aqidatul wala wal bara duk yadda mutum yake da kusanci da kai in dai ba mumini bane to babu alaka tsakaninka da shi ta kaso shi cikin zuciya sai dai kana iya kyautata mishi irin a matsayin shi na dan uwa kuma duk abin da zaka bashi wanda zai cuta ba musulunci da shi bai halatta ka bashi shi ba ba sani ko mun fahimta ba shi yasa imani shi ne yake hada an gane ko musulmin duniya gaba daya me ya hada su imani innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum sannan imani shi ya hada matattu da masu rai da mai rai da matacce mi ya haɗa su imani wallazi na ja'u min ba'dihi yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman sannan imani shi ya haɗa halittun sama da na ƙasa halittun sama da na ƙasa alladhina yahmiluna al-arsh wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladina amanu yasa zancen imani nan ba wasa bane ina fata ana fahimta ta to falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah lokacin da ya bayyana gare shi cewa aduwwul lillahi makiyi ne ga Allah tabarra'a minhu sai ya barra daga gare shi mun yi bayani a satin da gabata shin annabi ibrahima a wani lokaci ne baban shi ya bayyana gare shi makiyi ne gare shi kuma mun yi wannan bayani ba wasu suka ce ya bayyana gare shi ne a nan duniya ya mutu akan kafirci ko ba haka ba wasu suka ce a'a a lahira ne suka ce a lahira ne mu suka har suka kawo wani asar an gane ko suka ce wai annabi ibrahim ranar tashin alkiyama zai ga baban shi shikenan sai ya ce ya to kenan baban shi ya bi shi baban shi sai shi rika hikwai an gane ko mun yi bayanin hikko muka ce kamar nan ne ba abin nan ko mu ce kunkuru ko mu ce kuibi kenan yace fa fa ya'khudhu bi dabaihi sai riki dabaihi mun ka ce daba mene ne daba shi ne bin damtsi to amma sai kai hattara a matsayin kan dalibin ilimi in an ka ce daba ko dabu to ba wai kullun damtsi take nufi ba akwai wata dabba da ake ce mamunan karfi muke ce mata wani nau'i ne na kura ana kiran shi ad-dabu'u jam'in shi kuma ad-dabu' wa diba'u an gane ko namiji ana ce mishi dab'an mace kuma ana ce mata dab'ana jam'in shi daba'in wa diba'un wa dab'anat sab'un kadhibi kamar kura yake mu karin biki muke ce shi to wannan shi ma ana kiran shi dabu' to me yasa aka kira shi dogo sun kace saboda idza jaraka annahu a'raj in shi na gudu kamar dai wato ya zan gurgu ne bai tafiya miƙe sai aka kira shi dogo ana kiran shi ad-daba'ul arja mun arba suke kira sannan ad-daba'u as-sanatul mujtiba shekara wadda aka yi fari a cikin ta ina fata an kunce ni sannan laraba suna cewa dabba'a jabuna ya zan rago to sannan kuma akwai wani abu cikin aikin hajji ana kiran shi al-iq طباع اضطباع اضطباع cikin wato aikin hajji menene shi sun kace an yudkhila al-muhrim ar-rida'a min tahti ibtihi al-ayman wa yurd tarafuhu ala yasarihi an gane ko mutun in yana aikin hajji wannan haramin nan za ku ga mutun zai dauko yudkhila ar-rida'a tahta ibtihi zai dauko wannan bargon daga hannun shi na dama ya azo shi ƙasa ko ba ka da bane sai ya jayo shi ya dora shi akan biyu akan nadama to shi aka kira shi al-idtiba tun da daba'u ne asalin shi it- it it wato idtiba to ta'un in ta'un take komawa kamar istibara ne asalin shi is- istabara ne to shi aka ce idtiba me yasa aka kira shi haka sun kace saboda damcin shi dai yana bayyana kaga in kace cikin fiqh kaga wannan baka sani ba sai ka zo ka ce wannan kalma bi ake nufi da ita dole sai ka tsaya ka fahimce shi almuhimmu ibnu jarir at-tabari ya tafi cewa annabi ibrahim ya gane baban shi makini ga Allah lokacin da ya mutu akan kafirci kuma wannan shine zance mafi inganci sheikh nasiruddin al-albani kamar da muka faɗa wancan sati shi ma akan haka ya tafi a cikin littafin sa ahkamul janaiz فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه سيبر دغ غريشي سي الله تي إن إبراهيم للي النبي إبراهيم كو لأواه تو مي أكي نهي دا أواه كما حليم ابن جرير الطبري bari mu fara da shi don saboda ga kalma sai mun yawo cikin ta yace ikhtalafa ahlu at-ta'wil fil awwah kal malaman tafsiri suna yake nufi da ahalu ta'wil sun yi sabani ne ake nufi da Allah yace fa qala ba'dhum huwa ad-du'a wanda suka ce abinda ake nufi da shi addu'a addu'a kenan inda ibrahim la awwahun lalle annabi ibrahim mai ne mai yin addu'a ne domin ba annabi ibrahim ba shi addu'a ko ba haka nan bane yace wa qala akharuna waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce bal huwa rahim abinda kan shine allahum mai mai arrahim shine mai jinkai mai tausayi kenan mun ji wannan da kyau ko sai ya kawo asar masu yawa sannan kuma yace wa qala akharuna waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce bal huwa al-muqin al-muqin shine mai sakankancewa inji malaman zauri wanda yayi yaqini ko ba haka nan bane kenan ibrahima mai yaqini ne game da al'amarin Allah ba mai shakka bane wa qala akharuna wadansu sun kace hiya kalimatun bil habashiyya asalin kalimar ta habashiyya ce in an ce habasha sune mutanen Ethiopia kiran da Eritrea wannan yankin an gane ko sun kace ma'anaha al mu'min mai imani kenan inna ibrahima la mu'min an gane ko to cewa akwai kalima ta habashiyya da larabci kuma cikin qur'ani ana nufin kafin zuwan saukar alkur'ani larabawa sun karɓo ta daga waɗancan da ta shiga cikin larabci sai ƙur'ani ya sauka da ita ba sani ko mun fahimta ba ya ce wa ƙala akharuna waɗansu sun ka ce la'awahul abinda ake nufi da shi huwal musabbih mai tasbihi alkathiru dhikra lillahi mai yawanta ambato ga Allah wa ƙala akharuna waɗansu sun ka ce huwal ladhi yukthiru tilawatal qur'ani shine wanda yake yawan karanta alqur'ani nan qur'ani ba ana nufin qur'ani ba saboda ya ce to annabi ibrahim ai ba so kan qur'ani zamanin shi ko ba ka bane na alqur'ana nufin littafin da aka so kan mishi in dai alqur'ani ake nufi na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan ba zai inganta ba tun da wannan lokaci ba saukar da alqur'ani ba shi na ma yayi addu'a yace Allah ya turo manzo a cikin mutanen makka rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim ko ba ka bane innaka antal azizul hakim amma ai an ka ce alqur'ana ana nufin abin karatu domin kalima ta ƙara'a ya ƙara'u ƙur'anan masdar ne inna alaina jam'ahu wa ƙur'ana fa iza ƙara'nahu fattabi ƙur'ana sai sai da mutu nan mai karanta abin karatu kuma annabi Ibrahim an bashi littafi inna hadha la fi suhufil ula suhufi Ibrahim eh wa Musa wa qala akharuna ibnu jarir at-tabari yace wadansu sun kace huwal at-ta'awwil min at-ta'awwuh shine daga at-ta'awwuh mutumin da yake wato nishi an gane ko ma'ana mutumin da yake nishi shine ta'awwu atawajjahu ina nuna jin wato ciwo kenan wa qala akharuna wadan suka ce ma'anahu faqihun mai ilimi kenan ibrahim mai ilimi ne kuma ba jahili bane ya san aqida kuma ya san abin da Allah ya ce don Allah ya bashi littafi wa qala akharuna wadan suka ce huwal mutadarri'ul khashi' shine mai kankan da kai al-mutadarrif shine mai kankan da kai at-tadarru al-khashu shine mai khushu'i shi ma ne mai kankan da kai ne mai nutsuwa kaji maganganu daban-daban daban-daban ibn jarir at-tabari ya kawo me yasa nake kawo wannan wani idan yaji an fassara kalima ba da abin da ya sani ba to in gidan rediyo ne kaka wa'azi kahin ka kari ya zo ya iske ka in tv ne kahin ka kari ya zo ya same ka alhali shi abin da yake fahimta bakin abin da aka faɗa ya sani shi kaɗai ne karatu wanda ya rikta da ke zamu da matsala wa ya gaya maka ka kewaye sani da matsala ina fata an fahimce ni amma ibnu jarir tabari da ya kawo ya ce to shi abin da ya dauka a dauke shi a matsayin mutum ne wanda yake mai kasancewa mai addu'a shine abin da ya dauka ko kuma eh, abin nan sannan kuma me yasa annabi Ibrahim ya kasance yana da wannan yace waɗansu sun kace saboda annabi Ibrahim li sihhati yaqinihi saboda yana da tabbataccen yaqini li sihhati imanihi saboda yana da ingantaccen imani kana zalika minhu inda tilawati tanzilillahi alladhi unzila alayhi a a saboda yana karatun abinda Allah ya saukar mishi kana zalika minhu inda dhikri rabbih lokacin yake ambaton Allah yace wa kullu zalika a'idun ila ma qultu galibin dai duk abinda an ka faɗa istighfaru ibrahima an gane ko wato istighfarin sa shin ana nufin yayi masa addu'a ne shin wasu kace sallah ake nufi ai da neman gafara da addu'a shi istighfari addu'a ne kuma cikin sallah ma ana iya addu'a ba wasu maganganu ba ne to kaga ibn jarir tabari sai da kawo maganganu daban-daban daban-daban daban-daban ba ta kare ba imam suyuti shi ma da yazo cikin al-itqan fi ulum al-qur'an ya kawo su zamu kara da su kafin mu wuce wannan aya yace amin amin amin cikin al-itqan fi ulum al-qur'an yace ma a cikin gharib gharib al-qur'an ma'rifatu gharib al-qur'an yace la awwahun abinda ake nufi da shi al-mu'min mai imani at-tawwab mai yawan neman gafara sannan ya ce waɗansu daga cikin malamai suka ce almuqin bi lisanil habasha kamar da ibnu tariq tabari ya kawo shi yace kuma an an hakaito daga amr bin sharhabib la awwahun shine arrahim bi lisanil habasha da lisanin wato mutanen habasha to kaga wannan duk koda an kawo an ce waɗansu na ce mai kaza waɗanda ba larabawa ba yana nuna wannan kalmar kafin saukar alqur'ani ta shigo cikin yaren larabci bari in ƙara da littafi guda wanda shi ma littafi ne na imam wato asyuti akan ma'anar kalimata wato awwahu sai mu yi bayanin ta a luka daga nan sai mu wuce zuwa aya ta gaba bi iznillahi ta'ala an gane ko a cikin al-iklil fi istinbat tanzil na imam asyuti yace to inna ibrahima la awwahun halim yace fihi madhul wato al-hilm nan an yabi mutum wanda yake mai juriya wal muta'awwih da mutum da yake muta'awwih to mene ne muta'awwih yace wa huwa al khashi'u shine mutum mai khushu'i al mutadarri'u mai kankan da kai bi du'a da addu'a awil rahim koko shine mai jinkai awil muqin koko shine mai yaqini awil faqih shine mai fiqh awil tawwab koko mai yawan tuba awil munibu ko mai yawan mai da al'amuransa awil ladhi idza zakara khatayahu istaghfara ko ko shine mutumin da in ya tuna kurakuransa zai nemi gafara awil musabbihu shine mai tasbihi yace aqwalun akhrajaha ibnu abi hatim duk waɗanda maganganun yace ibnu abi hatim ya fitar da su mun ji wannan da kyau to kaga maganganu da malamai a ce wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza yanzu abin da ya muna saura game da wannan kalima shine mai kokari mu fitar da ita a yaren lugha sai mu bari haka nan dan saboda akwai littafi guda biyu al-awwab a cikin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun na as-sabil al-halabi yace to ita wannan kalima al-awwab al-kathir at-ta'awwuh shine mutumin da yake da yin ta'awuhi wa huwa man yaqulu awwah wa qila man yaqulu awwah shikenan wa huwa ansabu li anna awwaha bi ma'ana atawajjahu ma'ana ina jin ciwo mutumin da yake nuna jin radadi mutumin da yake jin nuna radadi to amma ina matsalar take awwahun fa'alun to shin akwai fi'ili ga wanga kalma ko babu to in an ce ta'awwaha fi'ili ne wanda yake ya wuce harafi uku shi ko a ka'idar yaren larabci duk siga ta mubalaga tana zakkuwa ne galibi ga fi'ilin da yake da harafi nawa uku sannan kuma waɗansu suka ce in ba muta'addi ba wanda ma'ana yana ta'addi zuwa ga maf'uli siga ta mubalaga ba ta zuwa wasu suka ce lazibi ma tana iya zuwa amma abin da jamhur suka tafi shine zaman to fulasi kuma muta'addi to amma ibnu ashur da yazo shi kuma da yayi bayanin kalma ta awwahun yake cewa wa lafzu awwahum mubalagha alladhi yakthuru qawluhu awwahu bi lughatihi thalathata ashara an yi magana magana magana dai dai dai dai har magana goma sha uku lugha goma sha uku akwai akan awwahu yace allati addaha fil qamus wadanda an kawo ta cikin qamus sai ka kuma cikin qamus kaga awwahu daga awahu ne da awahu da awahu da awahu da awahi da kaza luga dai dai dai dai har luga nawa luga guda goma sha uku inna ibrahima la'awahun lalle annabi ibrahima mai yawan kankan da kai ne ko ko la'awahun mai yawan kai kara ne wajen Allah ko mai yawan istighfari ne sai ce mi halimun mai juriya ne halimun mai juriya ne ita ce kalma ta karshe a karkashin wannan aya yake cewa to halim shine mai juriya amma intabi shi halim kalima ce wadda fi'ilinta asalin shi ha'un ne da lamun da mi da mimun to in anka ce halama bi shay'i ko halama shay'a ya ga abu a cikin mafarki ra'ahu fi nawmihi in anka ce halima bihi an kai ma mimun kasra halima ko halima anhu yayi masa mafarki to in anka ce wato halamal jildu ko anka ce halimal jildu ana nufin naza'ahu ya cire shi kina ana cewa halama aljilda halama aljilda ba a cewa halima in an ka ce halimal jildu aka yi masa kasra ya koma shi ne wato fata ta lalace sai a ce wato abin da halimal jildu kakka ce fata tana mafarki ba mafarki ake nufi ba an gane ko to kinan sai ka san wanne ne ake nufi amma in an ka ce haluma yahlumu shi wanga da zamma ne haluma yahlumu fa huwa halimun sai zaman to nan mine ne ismul fa'ili domin shi haluma bai ta'addi zuwa ga maf'ulun bihi tunda bai ta'addi zuwa ga maf'ulun bihi sai zaman to mi sai zaman to fa'ilin sa ne da yana ta'addi zuwa ga maf'ulun bihi to fa'ilun sai zaman to sighatu mubaraka halimun annabi ibrahim mai yawan mi mai yawan juriya ne ba a son mutum wanda bai da juriya da an taba ka sai ka kara idan aka gane haka kake sai a haukata ka ko yara sun ka gane da an yi maka abu shikenan kara kake yi ko matakka ko ƴaƴanka ko yaranka sai a ce mu je mu tabo shi wani ba hukuma ko sai ake mai da ka gakkai da duk abin da an kai ka kara eh ina fata an fahimta amma mutalaffi yake cewa fa in qila hilmun qultu lil hilmi mawdi'un wa hilmul fata fi ghairi mawdi'ihi hamku ko ba ka nan bane akwai wurin da ake yin hilu akwai kuma wurin da ba a yin hilu yace inna ibrahima la'awahun halim sa'adi yace raja'un ila Allah mai yawan komawa zuwa ga Allah fi jami'il umuri a cikin dukkan al'amurra kasiru kasiru dhikri wad du'a mai yawan ambaton Allah ne mai yawan addu'a wal istighfari kuma mai yawan istighfari ne kenan wal inabati ila rabbih kuma mai yawan komawa ne zuwa ga Allah halimun mai juriya ne zur rahmati bil khalqi yana da tausayi ga bayi wa safhin amma yasturu minhum ilayhi min az-zallati yana kauda kai shine safhu fa'fu anhum wasfah mai yawan kai da kai ne amma yasturu minhum daga abin da yake fitowa zuwa ga mutane ilaihi zuwa gare shi min zallati da kuskure kowa akai sai an yi maka ba daidai ba duniya amma sai ka zamanto mai juriya akwai abin da ake magana akwai abin da ba a magana yace la yastafizzuhu jahalul jahilina wato jahilcin masu jahilci shirmen su baya motsar da shi ya fusatar da shi yayi abin da bai dace ba shi yasa kada ka zamanto duk abin da aka faɗa kana saurin mayar da martani a'a ko da zaka mayar da martani ka tsaya ka duba ka gani ka auna ka tankade ka rairaye sannan ka mayar wanda shi ne amma da an taba ka yanyanyanyanyanyan sai su haukata ka eh sai ka zama wani karamin mahaukaci karamin wani mahaukaci wala yuqabilu jani alaihi bi jurmihi wala yuqabilu jani shi halimun yana nuna baya fuskanta aljani mai laifi alaihi wanda ya masa laifi bi jurmihi da wato jarimarsa abin da ya aikata duk lokacin da aka yi ma laifi to in kana son a samu maslaha kakkama yadda martani kuma in kan nuna a cikin kwanciyar hankali an kai maka rashin mutunci to in ka kwantar sa hankalinka lokacin za a samu maslaha amma da an taba ka kan mayar da martani to gaskiya ka tana bacewa shi yasa ko lokacin da ake yin accident so da dama ina gani idan aka yi maka ba daidai ba aka buge ka da ka fito ka zage wanda ya buge ka daga nan ka batar da gaskiyar ka ko shari'a kake son a yi lokacin da aka yi ma ba daidai ba in ka fito sai ka kwantar da hankalinka in yi fito ku ce mai to kuskure ya riga ya faru ba za a iya mai da kuskure ba amma ka san akwai abinda doka ta tada da mu bari sai ai aiki shikenan amma kana hitowa sai kai wancan wani irin sakare kaza ne wani ma da zagi yake fitowa ai daga nan ta baci ba sai kun fitowa kuma yadda kai yi ma wani kuskure yadda wani ma kuskure kai ba kana yi shi yasa idan aka yi maka laifi kai ne ke da makulli na a samu maslaha in baka mai da martani da gaggawa ba sai a samu maslaha in ka mai da martani da gaggawa to babu maslaha wanda za a samu dole sai an dage Allah ya ba mu juriya yace to la'awahun yace la yuqabilu al-jari alayhi bi julmihi fa abuhu qala lahu sai ce dibo babansa yace mata la arjumannaka zan jefe ka ka san jefewa ko mutuwa za kai ko kuma la arjumannaka zan jefe ka da munanan kalim- kalimomi ba ana zan tsine maka shedan to mi ko yace wa huwa yaqulu lahu salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi yace to fa alaikum an taqtadu bihi Allah yace kenan ku koyi da annabi Ibrahima wa tattabi'u millata Ibrahima ku bi hanya ta annabi Ibrahima fi kulli shay'in a cikin komi illa qawla Ibrahima la astaghfiranna laka kama nabbahakum Allah alai alaiha wa ala ghayriha kenan banda illa qawla Ibrahima li abihi la astaghfiranna laka nan ba za ku koyi da shi ba tunda mi tunda wannan Allah ya kore shi inda mutun ya mutu akan kafirci ba za a rima masa gafara ba إن إبراهيم لأواه حليم للي النبي إبراهيم أواه منكاو ما أنولي دبن دبن daga cikin su mai yawan addu'a halimun mai yawan juriya ne wannan ayar akwai matsaloli guda biyu waɗanda suna da nauyi a kanta shine matsalar da za mu ɗauko don abin da ya sazan wannan bayani abin da ya sazan wannan bayani akwai matsaloli na ilimi waɗanda ɗaliban ilimi suna kutsa musu da ƙarfi ba su san irin abin da ke ƙarƙashinsu ba shin baban annabi ibrahima shin mahaifinsa ne ko ko kamar da waɗansu ke cewa ƙanin mahaifinsa ne wannan shi ne kawo mu ga matsala wadda za ku ga ɗaliban ilimi wani bi suna tattaunawa a kanta ba tare da sun fahimce ta ba matsalar makoman mahaifan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to waɗanda matsalolin su da nake so in tattauna guda biyu ne matsaloli ne ƙazaya ne sha'ika in ji larabawa awisa mustasiba shi ne shin baban annabi ibrahim ne sai ga ɗalibin ilimi ya zace ba baban ibrahim ba baban ibrahim ne to wannan shi da kai mu mahaifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tunda mun kawo hadisi na mi na sahihi muslim gaba da mahaifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shin mahaifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna wata kusura aljanna mas'ala ce wanda da yawa daga cikin dalibai suka iske suna kutsa mata ba tare da sun yi bincike ba to shi yasa nake so in ka mas'ala biyu mas'ala ta gadon dan zina dan zina yana gado ko bai gado wani ya ce dan zina yana gado ya ce dan zina bai gado ina dalilai da wanda mas'ala ta mahaifan manzo Allah sallallahu alaihi abinda ya kawo mas'ala ta annabi Ibrahima baban shi to kenan sai a kawo zuwa ga mahaifan wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ita kuma mas'ala sai in biyo da ita dan tayi kama da wannan mas'ala wajen rikicewa fa naqulu wa billahi nasta'inu mas'ala ta baban annabi Ibrahima da yawa daga cikin malamai sun tafi cewa baban shi ne wanda ya haife shi don duk inda qur'ani ya kawo shi abihi yake cewa wa idh qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu aslaman alaha wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi duk inda kawo shi yace baban shi ne bai taba cewa ammin shi bane kenan sai an karin jayar da cewa mahaifin shi amma mas'ala ta mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama maganganun da akwai karkashin ta ɗalibin ilimi mu saurara mu ji da kyau don duk ɗaliban ilimi mu ci na farko waɗansu suka ce mahaifan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama suna wuta waɗansu daga ciki suka ce kai mu wanga harka ta haƙarhin mu bakin mu alaikum in ji mata ba ba ganin bane wasu kuma suka ce mahaifan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama suna aljanna ina fata ana fahimta ta sun ka ce suna da hadisi cewa Allah ya tayar da su bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi suka musulunta da shi suka yi aljanna amma wannan hadisin da'ifi ne la wato ba hadisi ne wanda bai inganta ba wadan suka ce a'a mahaifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a sa su cikin ahlul fatra ma'ana ahlul fatra su ne waɗanda sakon wani annabi bai same su ba kuma wanda ya gabace su kuma annabin da ya zo bayan su ko da ya zo sun mutu kaga su mutanen makka ba su da wata shari'a da suke aiki da ita kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifin manzo Allah sallallahu sun mutu tun shi nabi baban shi ya mutu zance mafi inganci tun ma ba a haife shi ba mahaifin shi kuma ta mutu tun shi na yaro shi na da shekara shidda to kenan su wata risala ba ta same su ba to sai waɗansu suka ce to haka za a yi to su ko ahlul fatara hukuncin su shine za a basu in ka diba cikin tafsiri na ibnu kathir wajen wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula hadisai suna nuna waɗanda mutumin da aka haife shi mahaukaci har ya mutu mahaukaci mutumin da yake ahadul fatra yaro karami wanda ya mutu daga cikin auladul mushriki shin me hukuncin su su sai aka ce to su ranar tashin alkiyama za a yi musu nasu ni tasu jarabawa za a hasa wuta a ce su shiga Allah ya ce su shiga wanda ya shiga aljanna za shi saboda dama umurnin Allah a nan duniya zafi ne da shi kenan wanda ya bi konan duniya zai bi wanda kuma ya ki shiga to kenan ba zai bi ba sai a yi wutar shi to wannan mas'ala ta mahaifan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tassa akwai wani babban malami ana kiransa a sheikh al'allamatul ƙul'ani muhammadu al'amini shankiti cikin tafsirinsa sai ya ce mahaifan manzo Allah sassalin ba za a ce wuta za a kai su ba ko aljanna za a bar su cikin ahalul fatra waɗansu ɗalibai da sun ji malami ya faɗi magana ba su gane ta bi suke yi sai a koma ana cece ku ci ai malamin can bai yi karatu ba bai yi kaza ba sai aka shirya wani taro a gidan wani babban alkali na wannan lokaci na garin madina ana kiran shi abdullahi zahir sai aka zo da ɗalibai shi kenan aka gayyaci malam mai ilimi baya girman kai mai ilimi baya jin tsoron a tattauna sai aka ce ciki sai da ya zo malam ya zauna da ya kashe babban malami na duniya an tar da manya-manyan masana sai aka ɗauko littafin sahihi muslim sharhi na imamun nauyi aka bashi aka ce ga hadisin da yake nuna inna abi wa abaka finnari babana da babanka wanda mutumin da ya zo yana kuka manzon sallallahu alaihi da babana da babanka suna ina suna wuta kenan ma hakunci suna wuta sannan kuma ga hadisi wancan na wancan mahaifiyar shi bai neman mata gafara ba ya so neman mata gafara aka hana shi aka ce to kenan mallan fa ko da ya duba sai ce dai wanga hadisi na san da shi sai aka ce to ya an kai kace mahaifan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna cikin ahlul fatra ko ba haka nan bane kenan yanzu an sa malan gaba kamar yanzu yaro na shi wani lahi a dauko bulala a sashi gaba sai malam ya ce yanzu za mu tattauna ne a kan ilimi ba kan jayayya ba ma'ana da dalilai ya ce kalima ta al'abu ba kullum taka nuhin mahaifi ba mun gane da kyau domin Allah ya ce ya ce akwai nasi karar cikin alkur'ani ƙaru na abu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa to kaga ibrahima kaka ne sannan ishaqa wa isma'ila to isma'ila kuma ba babansu bane domin su ƴaƴan annabi yaqubu ne am kuntum shuhada'a id hadara yaqub al-maut to kaga baban shi ishaqa ne amma isma'ila ammin shi ne kenan al-ammu al-ammu ana kiran shi ana kiran shi ab yace kuma akwai nassi wanda duk ba karara ba amma ana iya kin shi ab yace to amma shi wannan ba karara bane ana iya samun sabani wajen da anka ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha yace to Allah ya ce wato wa isma'ila wal yas'a wa yunusa wa luta ba ya ce wa min zurriyyatihi to wa min zurriyyatihi in damiri shi na koma zuwa ga annabi ibrahima to ai lutu dan dan uwansa ne kinan sai zaman to ammu ne kuma anka ce wa min zurriyyatihi kinan ya zaman to mi ya zaman to ammin shi kinan al-ab duk da yake wadansu ce wa min zurriyatihi yana kuma zuwa ga annabi nuhu amma ban ce mafi inganci wa min zurriyatihi yana kuma zuwa ga annabi ibrahim saboda kan shi ne ake magana kissarsa ce yace to dan haka wannan da yace inna abi yace ba yana nufin mahaifinsa ba yana iya dauka abu talib sam sai dalibai sun kai bambara kai sai wani dalibi yace a a karmaka Allah ai wanga magana da kun ka hodi akwai saura gare ta ina fata ana fahimta yake cewa to shi abinda yake gani ai mutanen makka ai akwai addinin annabi ibrahim millata ibrahim yace kenan gargadi ya zo musu dan me zaka cewa kenan iyaye shi suna cikin ahlul fatra sai malam yace yaro ka san abinda kake faɗa ba yace eh aka maka Allah da saboda kake ce baka san abinda kake faɗi ba dan Allah ya ce litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum kafiruna ko ba haka da bane nassi ne na alkur'ani litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum kafirun walakin rahmatan min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yatadhakkarun bal huwa alhaqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yatadhakkarun cikin suratul sajda wannan yana mutanen makka ba su da gargadi kenan hakka ce za a kama iyayen shi su wani gargadi bai same su ba kuma sun mutu kafin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama to annabi bal ma mahaifin shi kafin a haife shi ya ce to yaro wanga magana ta kamata yi sai wani yaro ya zamu da ce aka maka Allah harkar nan ha a ƙara duba ta ya ce ina sauraren ina sauraron ka wanga ina kawo muku kissa ne saboda matsaloli ne guda biyu da nake ganin ya kamata ɗaliban ilimi suna da yawa amma guda ɗin kawai nake so in kawo sai wani ɗalibi daga cikin ɗalibai ce aka maka Allah ni ina da wata magana ni abin da nake gani shi iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam taksisin su za a yi tunda an ce inna abi wa abaka mahaifiyar shi kuma ya ce ya nemi ya neman mata gafara ba a yadda ba ya ce to kenan su sai da a yi taksisin su cikin ahalul fatwa tun da su nassi ne ya tabbata sai malam ya ce to in muka ce za mu yi taksisin iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nassi in amu ne ko ba haka bane ana iya taksisin shi ko ya ce to shi taksisin nan da za a yi matsala ta zai bata hikima ta Allah don Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير تسوء يا ينسى كذا سوره تشاركيا daga nan sai ta dauki shi yasa zance mafi inganci shine iyayensa za a bar su cikin ahlul fatra sai wani yace aka rabaka Allah to kai ka ce za a jarraba su da wuta ibnu kafir ya kawo dama akwai nasoshi za a jarraba su da tashar kiyama to ai ranar tashar kiyama ita ko taklifi ce babu taklifi tunda in ka ce an ce su yi su shiga wuta kenan an dora musu wani hukunci waɗanda suka shiga shi kenan waɗanda ba su shiga ba kuma su yi wuta waɗanda suka shiga kuma su ta yi aljanna to an yi takalifi kuma la takalifa yau malkiyama ya ce wannan zance ne kake yi amma ba a an bane shi ma taksisun ne baka ci abinda Allah ce ba yau mai yukshafu an saƙin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'u to da haka dai ta ƙari kaji abin da shi malam ya kawo kaji abin da waɗanda suka kawo shi yasa ni abin da nake kira zuwa ga ɗaliban ilimi matsala in baka ƙara bincike kanta ba ka bar saurin hitowa musamman yanzu zamanin wanga internet da facebook da whatsapp kaca kaca kaca kaca sai a ƙari a yi ɓaci dubu sannan a kawo nasi guda babu fa'ida mu ba juna dalilai ba tare da sai mun yi ba to kaga yanzu akwai wani littafi da wani malami ya rubuta doktora ce aka rubuta a jami'atu ummul qura sunansa Dr. Ahmad Abdulaziz Al-Qusayr Al-Ahadith Al-Mushkila kace ka bincike wannan doktora ce aka rubuta dalibin ilimi in ya sabi tsara da kyau sannan kuma akwai wani littafi da Sulaiman Ad-Dubayhi yayi wato Ahadith Al-Aqida Al-Muhimatu Zahiratu Ta'arud magister ke da aka rubuta a kasar Saudiya ka samu ka gane nasoshi idan suka ci karo da juna ya ake yi a hada su mas'ala ta karshe shine shin dan zina yana gado ko baya gado sai a taso wani sha'a dan zina bai gado sai a ce to ina dalilan ka je shege ne sai a ce to ai ba zancen shege ba Allah ce yusikumullahu fi auladikum mun gane wannan da kyau to shi yasa nake so in bijiro da wannan mas'ala ba sani ba ko lokaci zai bada dama amma zan dan bijiro da ita sai malamai suke cewa a bi ka'idodi na ilimi don a samu mas'ala zance mafi inganci dan zina baya gado me ye dalili Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum a cikin ‘ya'yanku, to, ai, auladikum ‘ya'yanku nan am ne, amma kafin mutum ya yi gado, akwai tawafuru shurut wanti fa'ul mawane, sai sharuɗa sun cika kuma babu malibi, kowane hukunci na shari'a da na hankali sai an samu wannan. Tawafuru shurut wanti fa'ul mawane, abubuwan da ke sawa a yi gado nawa ne guda uku ne, ka ce nunun, ba wancan harafi na nunun ba. in ka ce nunun da nunun da wawun da nunun kowa kan bane nunun nikahun wawun wala'un nunun nasab su ne guda uku to in an ka ce mutum ya gajiwa ne sai an samu ne waɗannan abubuwa guda uku to sai abu na biyu yana yiwa waɗai daga cikin waɗannan a same shi sai a samu mariya almawani waɗanda suke hana gado su kuma su ne malamai suka yi mami suka yi musu rumuz ish laka rizqu ish laka rizqu عين شين لام كاف راء زاي قاف عين عش لك عدم الاستهلال استهلال ده بابا idan jariri ya fado bai koka ba bai da rai bai da gado ashinu ish ashakku fi sabiqil mauti idan aka rasa wanda ya riga wani mutuwa da da uba suka shiga mota sai suka yi accident ko da aka suka shiga wani ba zai gada wani ba bai gada wani cikin su tunda baka san wanda ya riga mutuwa ba ba sai kuma fahimta ba allamu ishlaka allamu alli'an dan li'ani wanda uban shi ya kore shi ce ba dan shi bane babu shaidu an kai li'ani tsakanin suratul nur ta bayani shi walladina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada illa anfusuhum ishlaka alkafu alkufr musulmi bai gadon kafiri kafiri bai gadon musulmi sabani can shin su kafirai wa junan su kaka ba yahudi yana gadon kirista ko kirista yana wannan can wajunan su sabani ne na malamai amma ni ban ban ga dalilin da ba haka muka shi risku ra'un tana nufin arriku bawa baya gado zayun tana nufin ibnu zina qafun tana nufin qatlul warith lil muwarris mutun ya kashe wanda yake gado to waɗanga abubuwan shi dan zina sai aka yi sabani kan shi ina fata an fahimce ni waɗanda suka ce ɗan zina yana gado ne ne hujjar su sun kawo hadisi na Abu Huraira wanda da cikin Sahih Bukhari yana cikin Sahih Muslim na wannan mutumin da ake kira Jurayj malami na Bani Isra'ila wanda yana sallah mahaifin shi ta zo ta yi mishi magana bai karba ba nafila ko wanda mahaifin shi ce ta Allah ya hada shi da kushin karuwai al-mumisat sai aka zo aka same shi wata mata ta je ta yi zina aka ce waye miki ciki ta ce malami na ya mata ciki dama mallam ɗaya aka jira kasan shi wani babu abin da ya jira illa ya ji an ce mallami ya yi kaza saboda mallam ya cewa kaza haram na kaza haram na to Allah ya sa mallam shi kaza su ma to in mallam ya aikata shi ke nuna abin ya zan halaka akwai wani ɗan giya nan ya mai yake in ya sha giya ta sai ya zo bakin isa ya tsaye ya ce isa don Allah isa ki koma giya in je gani wa da malam bai arwallah to da aka tambaye shi man abuka shi yaro da aka yi man abuka wane da baka sace min arra'i yace mai makiyaci kenan wannan ya nuna cewa shi makiyayin nan shine babansa da wannan hadisi suka fa hujja cewa dan zai da yana gado muna fahimta ta to amma idan muka dubi dalilan su da Allah ce fi auladikum nafsi ne na alqur'ani yana magana ne kan mi kan shari'a ba yana magana ne ba kan na ana zancen gado ne wagga aya waccan aya kuma tana zancen tantance mahaifin yaro sannan in muka duba wancan shar'u man qablana ne tarihin waɗanda suka gabace mu to ko da an ce muna aiki da shar'u man qablana sai in ya zamanto cikin shari'ar mu babu abin da mi babu abin da ya shafe shi to kaga akwai nassi karara daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayyuma rajulin ahara ahara duk mutumin da ahara da ainihin ce wacce kuma ha babba yayi zina kenan karuwanci ne kenan zina bi hurratin da mace diya aw amatin ko ko mi ko ko baiwa yace to fal waladu waladu zina la yarithu wala yuras kuma wanga hadisi ingantacce ne Sheikh Nasiruddin Albani daga cikin malaman da suka hassana hadisin to wanga nassi karara ya nuna mutumin da biye zina dan shi baya gado shi ko wanga nassi ne karara wancan kuma yahtamilu yace abuhu abuhu la shar'an wa inda ma huwa taba'an mun gane wannan sannan in muka zo min babi aula sai wadansu malamai suka ce babu li'a idan dan li'ani wanda an auri mahaifiyar shi aka yi sabani tsakanin uwa da uba har aka yi li'ani aka ce baya gado to ina ga wanda dan zina ne fa huwa min babi aula Allah ya rufe mun gane wannan sai kuma malamai suka ce to nan sai a yi aiki da alhaƙa'iƙ alhaƙiƙa haƙiƙa ba yancan haƙiƙa da ake cewa ‘yan haƙiƙa ba mai mutum ya shagiya ya ce wai halatta ne saboda shi ya gane haƙiƙa wannan kafirci ne nan haƙiƙa mu riƙe guda uku duk ina baku ne ƙa'idodi na usulul fiqh akwai alhaƙiƙa shar'iyya akwai alhaƙiƙa lugawiyya akwai alhaƙiƙa al'urfiyya haƙiƙa shar'iyya haƙiƙa ta shari'a lugawiyya ta luga urfiyya ta urf kama abin da aka saba da shi na yau da gobe to in sun ka haɗu malamai suka ce in cikin shari'a ne dole haƙiƙatu shari'iyya za a gabatarwa sannan haƙiƙar urfiyya domin ita wato khassa ce sannan haƙiƙa ni haƙiƙa lugawiyya to nan da yace yusikumullahu fi auladikum qur'ani nassi ne na mi na shari'a to qaddamu alhaqiqatu ash-shar'iyya ala al-urfiyya wal lughawiyya ba za a gabatar da ba urfiyya don dan zina ma munan ma bai da shi ba a ce yana gado sannan kuma lugawiyya auladikum ɗanka ne tun da ya fito ta jikinka amma nan tuqaddamu alhaqiqa ash-shar'iyya saboda ana zancen gado ne kuma alqur'ani zancen shari'a yake yi anan abu na ƙarshe sai mu gane cewa wasu ka kafa hujja cewa bal ma mutumin da ba musulmi ba kun san da an ce baya gado ɗanka in ba musulmi ne baya gado sai su zabura kamar ƴan qur'ani ƙarya ce ake yi hadisi ne yace wai la yarsul muslimul kafir wal kafir muslim kai ba hadisi ɗaya ba qur'ani ba ya tabbatar da babu wannan alaka وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك أشريئة da aƙida laisa min ahlik a haihuwa ka haife shi abinda muka faɗa ya zam daidai Allah shi ba mu haka wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana sai sati mai zuwa sai mu zo mu tashi akan وما كان الله ليضل قوما باذن الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته